نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ga watan shida hijira biyar, wanda ya yi daidai da rana biyar ga watan sha biyu miladiya uku. alkhairan da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondudai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda a jiya mun fara bayani akan muqaddima na suratul nur sai lokaci yayi anan muka tashi da yau insha Allah zamu tashi farkon suratul nur zuwa abinda Allah ya so Allah ya datar da mu jiya in ba manta ba mu ambaci wasu daga cikin gabatarwa da muke kamar yadda aka saba mun zo farkon kowace sura mukan ɗan gabatar da wasu muƙaddimomi kafin mu shiga cikin surar mun fara da muƙaddima na farko bayani akan sunan wannan surar mun ce sunanta a gabaki ɗayan ƙur'anin da aka rubuta shine suratun nur ba ta da wani suna wanda ya wuce suratun nur wanda muka kawo hadisin haritha bin mudar Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yadda ke ba mu labari sayyidina Umar radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa a cike na ba da umarnin a karanta suratul ahzab da suratul nisa da suratul nur wannan yana ƙara tabbatar da cewa wannan sura sunanta suratul nur kamar yadda bayani gabata sannan mun ambaci a mukaddima na biyu cewa wannan sura madaniya ce bil ittifaq duk da akwai wasu malamai suna ganin fadin Allah madaukin sarki ya yuhal ladina amanu la yasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulma minkum zuwa ƙarshen aya suna ganin wannan aya makiya ce to amma a bisa bayanan da muka gabatar a jiya ita ma dai madaniya ce saboda tana ɗauke da maudu'i ne ita ma madaniya ce tana ɗauke da maudu'i madani ba makki ba wanda shine abin da muka gabatar a muqaddima na biyu muka zo muqaddima na uku akan tauqitin sura dalilin eh ma'ana haddi ko iyakance adadin lokacin da surar ta ɗauka mun ce an fara saukar da suratun nur tun ƙarshe-ƙarshen shekara na farko da hijira ko kuma farko-farkon shekara na biyu a yin hijira saboda a ciki akwai bayanin azzani layin kihu illa zaniya au mushrika zaniyatu layin kihu illa zanin au mushrik mun yi bayani akan dalilin saukar wannan ayar an saukar da wannan aya ne akan Marthad bin Abi Marthad al-Ganawi wanda daga cikin alayensa ayyukan da yake yi yakan je garin Makka don kai gudunmuwa ga masu raunin da ba su samu sun yi hijira ba shi kuma martad bin abi martad tarihi ya nuna an kashe shi ne a shekara na uku ɗin hijira shekara na uku kenan ya an kashe shi a shekara na uku sai ya zamanto babu shakka labarin ƙoƙarin da yake yi ba a shekara na uku wani a shekara na biyu sai ya zamanto kenan ko dai ya zamanto an fara saukar da saratun nuru ƙarshe-ƙarshen shekara na farko bayan hijira ko farko-farkon shekara na biyu bayan yin hijira kuma mun ambaci akwai ƙissa na ƙazafi da aka yi ga matar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan abin ya faru ne a gazwatul maraisi kamar yadda wasu malumin tarihi suke bayyana kuma gazwatul maraisi ya faru ne kafin a yi khandak kenan a shekara na hudu a hijira kenan in shekara na biyu ne sai bayan wasu shekara biyu aka saukar da wasu ayoyi kuma a cikin wannan surar akwai faɗin Allah madaukin sarki wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum in ce wannan aya an saukar da ita ne akan Hilal bin Umayya Hilal bin Umayya tare da matarsa kuma wannan kissar ta faru ne a shekara na tara da yin hijira shekara ta tara da yin hijira wanga ayoyi duka asbabun nuzul din su in an kai tatabbu'i za a gano akwai tazara tsakanin sabkwasu sai dai bayanin da muka yi shi wada'i na alkur'ani tauqifi ne abinda ake ce ma tauqifi abinda tsayawa za ka ga yadda aka yi baka da ƙari ciki ko baka da rabi to ayoyin alkur'ani da surorin alkur'ani tauqifi ne in an saukar da wasu ayoyi manzo Allah zai ce ma masu rubuta wahayi ku ɗauki aya kaza ku sa cikin sura kaza ku aje ta kusan aya ta kaza to haka ne to haka ma suratul nur duk da aka saukar da wasu ayoyi sai Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga ayoyi ku kai su cikin suratun nur ku sa su daidai waje kaza can bayan wasu shekaru sai an sauka da su ayoyi sai ce cikon sura kaza ne ku je ku kai shi a wuri kaza ku makana wannan kadai ya isa ka gane qur'ani mu'jiz ne qur'ani gagarau ne ka san tsari ne na Allah in ba magana ta Allah ba ba inda za a samu wannan cikakken tsari to muka ɗauki tarihi wancan aya ya ya sauka a farkon shekara na ɗaya ko na biyu ƙarshen shekara na ɗaya ko farkon shekara na biyu ga tarihi a cikin suratun nur wanda yake nuna faruwan shi a shekara na hudu ne ga kuma ayoyi da suke nuna an sabkar da su ne a shekara ta tara kina in ka duba daga shekara ta biyu zuwa shekara na tara za a ga tsawon shekara bakwai aka yi ana saukar da suratun nur kamar yadda muka gabatar da bayani a jiya Allah ya samu dace sai muka zo magana akan muqaddima na hudu bayani akan ayoyi na cikin suratun nur cewa tana dauke da ayoyi 64 kalmomi 1260 tana da harufa 4860 wanda muka ce wanda ya dace da karanta suratul nur yana da lada 48,600 kuma Allah yakan ƙara lada ga wanda ya so gurgurin niyyar mutum ne Allah subhanahu wataala ya ratar da mu muqaddimar da muka kwana akai je shine muqaddima na biyar akan manufofi na wannan sura muka ce sahibu zilal yayi bayani game da agrad inda ta kunsa abin da ake ma allagar ko shine manufa idan mutum ya zo zai baka labari ya kamata a cikin labarin a san me yake son ka tsinta a cikin labari to abun nan da yake so ka tsinta a cikin labari sai zama shine agrad na bayanin da kake yi dan ka duk magana idan tana kunshe da wani sako da wani manufa da ake so a cimma karkashinta ta shi ne sai ya tsitsinka suratun nuru gida biyar ce wa'innan abubuwa duk mutumin da ya tattabba'in suratun nuru zuwa ta zai samu wa'innan abubuwa kun gane hikimar wannan in wata matsala ta dame ka ta addini kana son waraka sai ka garzayo sai ka cinci abin da za ka cinta sai ka samu maganin matsala Allah ka raba mu da matsaloli na jahilci da yace na farko kamar da muka yi bayani akwai bayanin kaifiya na wiqayatul agharat yadda za a tsare wiqayatul a'rad yadda za a tsare mutunci na mutum ɗan adam wannan yana faruwa ne mai guduwa ne da amali daga zalunci na aiki mutum shi aikata abin da zai zubar da mutuncinka to daga cikin hanyoyin da ake bi a kare mutuncin mutane akwai abin da suratun nur ta kumsa tana son ta irin da wannan sako shi yasa muka ce a cikin suratun nur akwai alkalamu an haddi zina akwai bayani akan haddi na zina kaga da Allah ya sanya haddi na zina a cikin al'umma to ya sanya tsari na kare mutuncin al'umma ji an mun fara bayani akan daga cikin abin da yake zub da mutuncin mutum zina idan aka ce wannan mazinaci ne bai da mutunci a idon ka bai da mutunci a idon wani shi ko musulunci yana kula da kare mutuncin mutane shi sa Allah ya sanya haddi na zina don kare mutuncin mutane kine idan kana son ka yi ma mutum bayani game da abubuwan da ke zo da mutunci in ka ga yana mu'amala da mata yadda ba nashi ba sai ka garzayo cikin suratul nur ka ja kunnen shi ka ce ka kiyaye wannan abun ba su da kyau sannan daga ciki akwai bayani akan abin nan akan kazafi suratul nur daga cikin manufofinta kare musulmi da aikata kalma na kazafi ga musulmi dan uwansa shi yasa ma ta shar'anta hukunci mai tsanani ga wanda yayi ma dan uwansa kazafi sannan daga cikin nan manufar surar nuna mana shi musulunci yana son tsare mutuncin mutane ne ba tona asirin mutane ba ko zuwar musu da mutunci shi yasa aka shar'anta shaidu guda nawa a zina shaidu guda hudu saboda mummunan abu ne abu ne da yake zub da mutunci shi yasa Allah subhanahu wataala ya sa shaidu hudu inda uku za su gani in guda ya ci in na hudu bai gani ba to in sun ka faɗi a addini a shari'a sun yi maka zahi sai an yi masa hukunci da aka yana shi akwai muni ke Allah mulkin sarki ya kare mu sannan Allah subhanahu wataala ya bayani akan haddi na zina in mutum ya yi zina in za a masa haddi wannan haddi wuƙaya ne an awa akan kare mutuncin mutane abin tambaya duka haddora da Allah yake sanyawa gabar da ta yi laihi ita ce ya kamata a ladabtar ko kuma dukkan jiki in mutum ya sata tambaya an ka kama shi abin da ya sata ya kai nisabi yan tashi mai hukunci duka jikin za a yi ma hukunci ko kuma hannun da ya sata hannun da ya sata ko in mutum ya zina ya taba aure aka kama shi al'aura ce ta zina duk ko kuma duka gangan jiki ta me yasa aka ce a jehe shi a kashe shi me yasa in bai taba aure ba aka ce a zane shi an gane tambaya saboda ita zina duka jiki take batawa in mutum ya taba aure ana sa ran ya bar iri abin da ya bari a tsaye da haka na akau da shi in ko bai taba aure ba musulunci yana kula da wanzuwar iri in aka yanke ma mutum al'aura guda nawa gare shi guda ɗaya kenan an tsaye da samun zuriya to sai a yi mai bulala inda duka takan ɓata jiki sai a zane jikin ko ina ji zahi ya so shi sai a sake shi kaga akwai hikima kenan sai Allah ya shar'anta kuma abin da ke kare mutuncin mutane haddi na zina inda za a tabbatar da shi a cikin al'umma ana samun ɗan shege eh ana samun mutum shekara arba'in bai aure ba wanga da zamani ban ce ina zargin mutane ba amma ɗaiɗai ne mutum shekarar arba'in bai aure ba a ce ya kwashe salin halin ba ina zargin shi bane amma dai akwai hatsari akwai hatsari to kenan akwai haddan zina duk iskincin ne yana rakiya an kama ka yau a taron mutane a zane ka in ka cinci zana dan adam baya son duka shi yasa Allah da ya mutun ya hisan da dan adam sai ce in bai taba aure ba a zane shi saboda duk yadda kaga mutun yana taraji in dai aka zane shi gobe bai so a sake zane shi in ya taba aure Allah ya ce a kashe shi saboda dan adam bai son kisa in an kashe shi dan ya tsana mutuwa sai Allah ya ce a kashe kaga an kashe abokin ka gobe baka yadda kai a kashe ka ko sata da kaga ana ta yi inda ana yin haddi na sata sata ba riga za ta yi ba wallahi sai ka aje mashin ɗinka waje ka yi kwana babu mai ɗaukar shi saboda duk wanda ya ɗauki ya sani ya an kama shi to bai da hannu guda gobe wani na ɗauka amma yanzu sai ka kama ɓarawo in ka kawo sakaci ma ku haɗu da shi a hanya wayan zago shi rikici na ƙarewa ashe mu musulmai ba mu da wahala in ka kama cikin wahala mu muka saka mu duk maganin wahala Allah ya mu shi a cikin surar akwai bayani akan tsanantawa game da haddi na kasafi gudana ta wani kaga kenan mutum dole shi ma bakin shi shi ne kashi na ɗaya kashi na biyu fi bayanin ijra'at allati yanbaghi ittiba wa allazi yanbaghi an nattabi'aha min ajali man'il jarima wana sai Allah cikin wannan sura ya sanya mana wasu tsare-tsare abubuwan da za mu gabatar wa'inda in muka bi su to su ne za su kare mu daga aukawa a cikin hatsari na zina da Allah ce ta karbu zina sai Allah ya gaya ma ga abubuwan da ya kamata ka kiyaye ga abubuwan da ya kamata ka kiyaye shi yasa Allah subhanahu wataala yayi bayani akan gaddul basar kame gani kullin mu'minina yabdu min absarihim kamar da zamu Allah ce mu'minai su kare ganin su su daina kalle kalle matan da ba nasu ba wa yahfazu furujahum su kiyaye farjin su yawan kalle kalle jama'a yana kawo matsala in ka zo ka so ka zauna shagon ka duwar ta zo sai ka mata tatas ne matsala ne daga cikin abin zai taimaka ma ka kawo da idanuwanka don mutum ya zama to yana yawan kalle kalle ku hatsari shi yasa suratul nur sai ta kwatanta mai da zaka zauna a tsakanin maza taye waɗanda ba naka ba sai a kwashe lafiya Allah mu dauke sarki ya samu dace sannan daga ciki tsare-tsaren da ke taimaka a guje mazina bayani akan suturan mace hijabi na mace game da Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumrihinna wala yubdina zinatahunna dai zuwa ƙarshe har sai da Allah ya ambaci sinfi goma sha biyu na mutanen da babu da ta bayyana al'aurata gare su ko kuma ta bayyana adonta gare su kamar yadda zai zo a cikin aya na 31 a cikin wannan sura jama'a hijabi na mace da ce abin da ke makawa kai namiji ka rage kallo kai kuma macin za ka yi ta kisa sutura ki rufe jikinki daga cikin abubuwan da suke kawo zina ta yaɗu fita tsirara jama'a da sai Allah ya hana wannan kenan idan kuna cikin al'umma kuna son ku yage ku rage abubuwan zina wannan abubuwa ku yawaita su macin za ta hita ta yi tafiyan da ya dace ta yi fitan da ya dace ta suturta al'auranta sai kuma namiji in ka hange mace ce sai ka kau da kai in ta wuce kai ma ka shiga sha'aninka ka daga kai sai ka ga wata nan ta ta sa niqabi ta sa hijabi har ƙasa ka ƙara kalla ba ka koyi dole ka soke kai nan ko ka kalla ba abin zai tashi hankalinka ita ta taimaka maka ta taimaki kanta to matsala tana ragewa kuma ka ma san kowace ce ba dai ka ce a baka nimaro babu amma mace ta taho ta taho tsirara ta sako dan wando da yan riga tana ta yi sai da ta kagunan ka sai ta fosa turare sai ce da Allah ban gane ba ina so in je unguwa kaza ka kaje iskanci ba ba samu matsala ba eh to ka gani hatari yanzu ba haka ake rayuwa ba sai ga ɗan musulma ta to tsirara saboda yanzu duk wani kaya na lalashi ana amfani da su wanda kuma duka ya da zina ne ya kamata tailoli su kiyaye mata ya musulmi su kiyaye in za ki sa ki samu mijinki a cikin gida amma za ka ga mace ta sako kaya ka yanzu daidai da daidai da hijabi za ka ga wata mata ta sako hijabin ne amma ana ganin al'aurarta saboda sai an yi inda za a mace shi shi to zai a jayi hankalin maza duk musulunci ya hana wannan don haka kenan abinda za mu ji a cikin wannan sura kiyayewa game da aukawa zuwa ga zina sannan bayani na uku da ma da ya yi bayani ne akan ayoyin Allah masu girma daga cikin alamomi da za ka girmama Allah in ka shigo cikin suratul nur duk tana karanta da kai su ta Allah ce Allahu nuru samawati wal ard kun gane ko Allah shine hasken samai da ƙasa shi hasken jama'a ya aka aka samar da haske shine abin tambaya sama na da haske ne ƙasa tana da haske ne ka taɓa ganin ubangiji to shi Allah ce dan ka san shi babban da sama da ƙasa duk da hasken shi ne suke amfani to sai ka shiga taitayinka to Allah nan ba wasa ba rana ina ta samu hasken ta duk wani abu da ka gani yana haskaka ya samu haske ne daga hasken Allah shi ya haska ka san mai daga sai shi yasa ai da annabi Musa yace zai ga Allah yace a ba a gani na anan duniya kun gane ko a cikin suratul araf ina ganin mun yi bayani akan wannan Allah yana da haske ne sai in an zo a aljanna sannan idon wasu ke iya su ga Allah subhanahu wata'ala amma nan duniya ba mu gani to nan da za ka sanin cewa eh in kan kana son ka jawo hankalin mutum ka kwatanta masa Allah ka ce mai bai karanta suratul nur ba ne ce ya karanta sai ka ce shi karanta ma ayar da ya karanta ciki in ya ce ma Allahu nuru samawati wal sai ka ce ya kamata ka san girman Allah in cikin wannan ayar akwai bayani game da Allah shi wani ne sannan tana mana bayani akan halina abin nan na aiki na ayyukan kafirai mu guje ma kahirci mu guje ma aiki ba dan Allah ba babu asara da tafi wannan idan mutum yana son ya gane yin aiki babu imani asara ne ko kuma yin aiki ba da Allah bane asara ne ya zo ya karanta a cikin suratul nur Allah ya ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu zuman ma'a ayyukan kafirai ma'ana aiki da aka yi gashi aikin na kwarai ne amma ba idan Allah ba kuma babu imani to kamar kyalli ne da mai jin kishi yake hangen shi na rana in tabbuki fako kamar yanzu ka je kana jin kishi kana saman kwalta tsakar rana in rana ta haski kwaltan daga nesa me zaka tsinkaya kamar ruwa ne ko kamar ruwa a zahiri ya kama da ruwa amma in kayan mil dubu ba ka cimma ruwan ba kama wanda ya aiki babu imani ko ya aiki ba dan Allah ba bai cimma amfani aikin shi kenan wanda zai taimaka maka gyara aiki kullum ka rinka yin revision na imaninka kullum ka rinka kula da aikinka kana yi dan Allah ne ko ba dan Allah bane Allah ka arzuta mu da yi dan kai sai bayani na hudu da malam ya kawo ci al-kalam anil munafiqina wa والبيان عن تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سورة النور تابا محسكي game da yadda munafikai suke mu'amalantar manzo sallallahu alaihi wasallam kenan in ka kana jagora dole sai kai hankuri kun gane ko in kana jagora sai kai hakuri sosai Allah ya ce wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ata'na ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين sun mummune kafin munafukai su za su cewa manzo a ai mun yi imani da kai muna tare da kai amma da al'amarin musulunci ya zo manzo Allah zai magana sai su salade kun gane ko Allah ya ce yatasallaluna minkum liwada suna zarewa al-munafiki ne kenan in kana jagora sai ka samu waɗanda su an gaba a bayani in an tashi za a yi aiki sai ka nemi su farsa in ka san wannan sai da ka zama jagora kana iya ka ce wanan nan kaza ne wanan nan kaza ne yanzu kamar ni cikin ɗalibai na ina iya in ce ma wani da wani halin su kaza ne saboda yadda kuke tsaya ku iya cin ɗina ku kalle ni ya nake ni ma ina yin iya cin ɗin ɗalibai na in san yaya suke akwai wa'inda ina iya in ce ma wani da wani da wani da wani ina da garanti a kansu amma wani da wani da wani saboda kaza da kaza da kaza da kaza ko in gwada Allah za mu dace kun gane ko kenan dole in zaka yi mu'amala da mutane kaka zama lusari dole ka tsaya ka karanci halayen mutane Imam Shafi yace in ka zo cikin gari kai wata shida kana kallon halin mutanen gari kafin ka sai da zaka yi mu'amala da su haka mata don zaka yi mu'amala da shi ka karanci halin shi wannan sura tana gaya muna halin da munafukai suke tare da manzo Allah haka ya ta hakuri da kuma halin da mu'minai suke tare da shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'minai duk abin da ya sa su suna yi ne suna girmama shi ba sa cewa ya hanka ya musu dadi ko ya musu dadi ko rika kula wani aiki mai daci ne sai a ce i amma saboda neman yadda Allah sai kai baka ce ya hanka wani aiki da za a sa ka ba nan kana so ba ne sahabbai su da sun zala ce kai ta kai kaza bai cewa kakanka akwai mutanen da za su zo za a ce wani da wani ku je gari kaza ku koya musu karatu wallahi ba su za su ce mu iyalan su sun tai sai da su ce to ku gaya musu wancin mun tai mun tai aikin wancu sallallahu alaihi wasallam wani sai ya mutu bai sake dawowa yana ce yana mutu Allah aiki sai da na aliyu ai mun karanta a cikin suratul fatah da aka zo gazatul khaybar maza da daukar takobi ba shi tuta ba shi cije bai tambaya ba kama hanya ya tai sai dai dai tai aka yi mai bayani aka ce kai kaza kai kaza kai kaza sai tai haka ake son musulmai su zama suna yin ta'amuli da shugabansu ana samun yardar Allah ta hanyar yi ma shugaba na kirki biyayya ana samun hushin Allah ta hanyar bijire ma shugaba cikin na kirki sai malam ya dibi ya kamata kai kana yin kaza sai wanda zo eh je kai kaza da kaga koma gehe kana wannan ai shi malam dai ya ga yana cikin mai jiki yanzu ni na zai ce maka a a kawai kaje ni zan yi mai dan Allah ne zan yi mai biyayya inda malami na ne Allah ya ce ai kaza bari in yi dan Allah zaka samu yadda Allah wai kun san cewa idan mahaifinka ya daga hannu ya yi ma addu'a Allah yana karba eh haka ne idan mahaifinka kai mai kuci kasashe da ya bace ya daga hannu ya yi addu'a wadda bata dace a kanka ba inda abin nan da kai ya yi Allah na karba ko bai karba mu to haka malamin ka yake in malamin ka yi maka addu'a da izinin Allah za ta ci in kuma malamin ka ya hushi da kai ina je maka tsoro yasa kullum sai in yi ɗalibai na faɗa ina cewa ku yi ƙoƙari ku samu yarda ta in dai ka samu yarda Allah to da ka samu yardan malami wani wani bai malamin ka wani bai ganin bayan ka duk abin da zai ce kai da yake abin da ka yi ni mun samu yardan malam Allah ka yarda da mu da sai bayani na na karshe shine bayani akan akan yadda za a tsare mutunci da kuma yadda za a tsare kula da shiga gida da Allah ya ce ayyuhal ladina amanu ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم بيان tsari na shiga gida da kai da iyalan da duk wanda kai shekaru na balaga ka daina yadda ana ganin al'aura ka kana cikin gida wani za ka ga yana cikin gida fitar da yake ma wata kamata kun gane ko sai ga ya fito cikin gida ita wanda bai dace ba ga iya nan karhin su ya kai mata da ya sai shi aidiyan shi na aidiyan ka ne amma ka su gane kai baba ne za ka hito ka hito da ta dace ko da ba haramun bane su ga wani kaya da kasa amma dai wani fita bai kamata a ce da tije yi ta a cikin gidan shi ba ko da ba haramun bane Allah madaukin sarki ya yi muna jagora to za mu je cikin sura bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama bai jin kai Allah ya ce suratun anzalnaha Allah ya ce wannan wata sura ce da muka sabkar da ita wa faradnaha muka farlanta aiki da ita wa anzalna fiha ayatin bayyinatin muka sabkar da ayoyi mabayyana a ciki la'allakum tadhakkaruna domin ku mutane ko astu maluman nahau sun yi kai kawo wajen kalmar nan ta farko suratun in za a yi irabin wannan kalma me mahallinta a irabi wasu malamai suka ce wahiya khabarun limubtada'in mahdhuf da qadiruhu hadhihi ana hadhihi suratun wannan wata irin sura ce an gane ko ko kuma suratun din nan kana yi mata da rabi ta zama mubtada wal khabaru mahdhuf taqdiruhu ay suratun fiha anzalna alaykum inan anzalna alaykum sura ko kai taqdirin shi a matsayin suratun mubtada أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني شيء زما الزانية خبر للمبتدا إن المبتدا ينا آية تفرقو خبر ينا آية تبيو su ɗaliban larabci suna fahimtar wannan yaran an gane misali kamar mun kawo maganganun da malamai suke ne akan yadda za ka iya takaririn wannan kalma na farko na sura kenan amma in muka ɗauki kalmar sura da hausa yaya za a yi mufassara ta shi ma nan malaman larabci sun yi saɓani sun ka ce suratun mushtaqatun min suri kun gane ko wasul huwa ma yuhidu bishay ويحدده dan kace as-sur shine abin da yake iyakance abu ya zagaye shi shine yake ce maka katanga as-sur kun gane ko idan aka saka cikin katanga an ka gine to an samu as-sur yana sai zama to sura mushtaqqun min as-sur yana in zamu mai da ma'anar shi da Hausa zai zama katanga kun gane ko wasu kace a'a mushtaqqun ne min as-su'ri as-su'ur wa qiyatu shay rugo wani abu ai akwai kalmar nan a da tasfan furu'a na malikiya su'ur a sha ruwa a rage to wannan rugo ruwa shine su'ur wasu kace ai mushtaqqun ne min as-su'ur ai daga ruwa kenan wasu kace a'a kalmar sura mushtaqqatun ne min as-sura daga sura ne bi ma'ana manzila da Allah madauki ne dan wani mawaki yake cewa alam tara anna Allah a'taka suratan tara kullu malakin duna hayata tabzab yana yaba sarkin shi ne yace kai baka ganin Allah ya baka matsayi kowane sarki yana ta kai kawo ya samu wannan matsayi amma bai same shi ba kaga nan sura bai ma'ana manzila kenan tana iya bada ma'ana ma'ana na manzila tana iya zuwa ta ba da ma'ana na baƙiyya baƙiyya shai tana zuwa kuma ta ba da ma'ana na ma yuhitu bi shay wa yuhaddiduhu amma in mun ka ɗauki sura a cikin alqur'ani a qur'ani ne ake cewa sura ko ba haka bane hiya qita'atun min alqur'ani shine wani yanki daga cikin alqur'ani laha bidayatun wa nihaya tana da farko tana da ƙarshe kisa za ka an ce mun zo harkon sura kaza mun zo karshen ta ko ba haka bane kenan ana kuma iya zuwa da ma'anar sura a ce wani yanki da aka haddade a cikin alkur'ani Allah madaukin sarki ya kare mu takarrara ala gardin muayyan mana an maimaita sura a cikin alkur'ani da manufa na daban da aka ayyana shi yasa za ka ga an kawo sura kaza akwai abin da ke son ta karantar sura kaza akwai abin da ke son ta karantar an gane wannan ko shi sa Allah ce suratun anzalnaha sura ce da muka saukar da ita dan Allah in tambaye mu Allah ne saukar da sura da kansa ya aiko Jibril ne zuwa ga manzo ko to wanda yasa aka yi aiki sai a ce shi ya aiki duk da bai zo da kansa ba in sai mu ce ishinjar ɗin da Muhammadu Yusuf ya yi, san metar ɗin da Muhammadu Yusuf ya yi, shi ya yi, wa ya sa aka yi, shi ya sa. To haka shi ma Jibril ba aiko shi an kai ba, kenan ba a ce a jibrilu ya sauka sai ana ce mu muka sauka inda mu ne muka aiko shi a wannan usulubi ne na kowane mutane suna irin amfani da shi sai dai me yasa Allah ya amfani da wannan usulubi ya wannan usulubi ne dan ya girmama kansa an zanna mu ne da kan wannan yana nuna ma girman alkur'ani aiki ne na Allah duk aikin da za a ce shugaba da kanshi zai ba da kulawa ya tsaya a yi shi da babin wasa ba ne ko a yanzu aikin da aka ce ma president da kanshi a tsaye yana control ɗin aikin akwai ana ya kai aiki sai da ce an zanna malamai suke tambaya to sauran surori wa ya saukar da su Allah ko da wannan sura ita ce ce an zanna muka saukar da ita wannan iltifatin anzarin nas don ya waigo da hankulan mutane kowa ya mai da hankali game da abubuwan da wannan sura ta kumsa shi yasa sai Allah madaukin sarki ya ce wa faradnaha a wani qira'a wa faradnaha bitakhfif bitashdid malamai suka ce in ka karanta shi bitashdid akwai ma'anar da yake bayarwa in ki karanta shi bi takhfif akwai ma'anar da yake bayarwa kira abi ne duka akwai su idan ka ce wa faradnaha muka fardanta ta ma'ana muka wajabta yin aiki da ita wace sura ce ba a wajabta mu yi aiki da ita ba babu ko duk surorin qur'ani Allah ya wajabta mu yi aiki sai sa malama suka ce wannan sura an ce wa faradnaha لغزارة الأحكام التي تناولتها saboda yawan hukunce-hukuncin da sura ta kunsa. Sura tana ɗauke da hukunce-hukunce da yawa. Hukuncin zina ga yadda za a yi, hukuncin ƙazafi ga yadda za a yi, in za a shiga gida ga yadda ya kamata a yi, in an ga mace ga yadda ya kamata a yi, ita ma mace in ta ga namiji ga yadda za a yi in za ta hita zuwa ga maza ga yadda ya kamata a yi yaya za a yi a yi aure ga yadda ya kamata a yi aure ga irin mata yadda ya kamata a aura sannan ga haramcin karuwanci ga kaza ka usul ta kunsa kenan mun farlanta hukunci hukunci da yawa a ciki kamar yadda malama suka yi bayani shi yasa wasu malamai da suka tashi sai suka ce وفرضناها كل أنا سورة أنزلناها وفرضناها أما أكيرا سأكسي وفرضناها بتضعيف الراء يعني كما راء فأي وقطعناها مكيين كاتا سورة أنزلناها وقطعناها سورة شيء دمك سبتر كم مكيين كاتا إن muka fassara shi da muka yayyanka ta ma'anar ba ta ita sai mun koma mukaddimar da muka yi Mana sura ce da ɗaya mu muka saukar da ita, amma ba shekara guda ba, ba shekara biyu ba, sai da muka shekara bakwai muka yayyanka ta kaɗan-kaɗan har ta gama haɗuwa. Muka fassara ta haka da wancan bayani da muka yana haɗuwa ko bai haɗuwa. Wallahu a'lam. Shi yasa suka ce wa farradnaha muka yayyanka ta tsawon lokaci na shekara bakwai muna saukar da ita. Allah madaukin sarki yake cewa wa anzalna fiha ayatin muka saukar da ayoyi a ciki ai mun riga mun yi bayani yan kace al ayat ayoyi ko ba haka bane eh babu shakka a cikin wannan surar Allah subhanahu wataala ya bayani daban-daban da yake bayani shi saukar da aya wa yubayyinu Allahu lakum al ayati wallahu alimun hakim kadhalika yubayyinu Allahu lakum al ayati wallahu alimun hakim da abin da ya kama da wannan amma muka ɗauki ayat jam'i ne na aya al'aya fi lura bi ma'ana al'alama kan ka ce aya ana nufin alama kun gane ko aya da hausa alama ayat alamomi alamomi amma ana amfani da lafazin aya ya ba da ma'anar jama'a ja alƙaunmu ayatuhum mutane sun zo gabaki ɗayansu ina aya tana zuwa bi ma'anar jama'a amma a ƙur'ani aya tana zuwa da ma'anoni guda biyu ne imma ayatullahi alkauniyya wa imma ayatullahi shar'iyya kuri da ma ayatullahi alkauniyya almanzura ayoyin da ake gani sama da ƙasa rana da wata dare da yin da abin da ya kama da wannan ko ba haka bane sannan akwai ayatul lahi shar'iyya sune wa'annan ayoyi da Allah ya ce anzalnaha mun saukar da su ayoyi na Qur'ani wagga aya ce wagga aya ce wagga aya ce duka ana yin wannan abun nan sai da ita aya a Qur'ani ina son yi mana tambihi wani lokaci ana amfani da kalma guda ta zo ta bada ma'anar aya akwai ko a kawo mai aya guda sai mu buga misali da ita cikin Qur'ani wadda ta zo kalma guda ne rak kamar sa'ad da wanne kuma da menne kuma Allah ya samu dace naiku wasu malamai suka ce wa'annan sun miyar ayatan ilhaƙan an ce musu ayoyi ne don a alakanta su da ayoyin saboda ai akwai saɓani akwai malaman da ba sa lissafa waɗannan a matsayin aya-aya sai za ga wani ƙulani an ce sura kaza tana da aya kaza amma kuma wata ƙulani sai a ce ayoyin ta suka yi haka ba saboda wannan ilhaƙan ne inda wasu malaman amma inda ba wani ilhaƙan aya ce mustaƙilla ba cikin waɗanda ba a kawo min guda ɗaya ko da sai an tashi bacci malama na shi na tayin haka sai ka tashi tashi ta tashi misali mu da hammata kalma nawa ne hmm kalma nawa ne a ba ba harufa ba kalma kalma guda ce ko to kaga wannan aya ce kenan ana idlaqin kalma guda cikin Qur'ani ta zama aya kamar yadda ana idlaqin kalmomi da wasu zama aya amma mun dai bayani id'atun ko ba haka bane ita ma wani yanki ne daga cikin sura laha bidaya wal nihaya tana da farko tana da ƙarshe ana iya kamar alif lam mim akwai wanda suke lissafa shi a matsayin aya kamar yadda yake a cikin surori guda shida na alkur'ani duka sun fara ne da alif lam mim an tuna ko ai mun ce akwai akwai surori 29 a cikin qur'ani suna farawa ne da kurman baki inda ba haushi ko haka bane daga ciki akwai surori guda shida wa'inda suke dauke da haruffa guda uku uku kaje akwai suratul baqara akwai suratul al-imran akwai suratul ankabut akwai suratul sajda akwai suratul rum akwai suratul luqman duka wannan suna fara da alif lam mim duk wayannan ana lissafa su ne a matsayin aya to malaman da suka ce su ma alif lam mim da sad da qaf ayoyi ne ilhaqan ma'ana ana jingina su ne zuwa ga ayoyi misa saboda suna dauke da ijazi ijaz shine gagaran ai Allah subhanahu wata'ala ya yi tahaddi ga kafirai ya ce da manzo qul in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko ba haka bane yace ka ga wa duniya gaba daya da mutane da aljannu za su haɗo wuri guda dan su zo da irin wannan alqur'ani Allah ce wallahi ba za su iya ba ko da sashen su zai taimaka masa shi shi yasa lokacin da suka ce da manzon Allah ya kirkiro alqur'ani ne sai Allah ya ce am yaqulu rafsara ko Allah qul fa'atu bi ashari suwarin mithli muftarayat wa da'u man istata'tum min dunihi in kuntum sadiqin Allah ya ce to inda kun ce kirkirwa na yi ko ku zo da aure goma shi ai ya kokari ya zo da aya ya zo da sura 114 to ku zo da surori guda nawa surori guda goma ya isa wani guri Allah madaukin sarki yake cewa fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina Allah ya ce to inda kun ce kirkiro shi na yi in hakuna shakku shi ya zo da sura 114 ku zo da sura guda ɗaya kuma ku kawo wanda duk zai taimaka mu yayi da ya gagara sai daga ƙarshe sai Allah ya ce to an ruhi amma kofar duk mai son shigowa shigo da duk duniya za su taru su zo da labarin irin Qur'ani Allah ce wala ba su iya ko da za su taimaka masa shi to shi yasa ko da aya wadda take dauke da harafi uku alif lam mim ka zo da irin taka wadda ba irin ta Allah ba ba har duniya ta rike ba iya ba a wanda ya nuna cewa Qur'ani ya kai ijaz ya kai gagarau kenan ba bai da zakai da Qur'ani to yanzu wanda ya saki wannan bai asara ba Allah mu rike alqur'ani qur'ani ba abun wasa ba shi yasa Allah ya ce suratun wani sura ne anzalnaha da muka saukar da ita wa faradnaha muka farlanta hukunci hukunci da yawa a ciki ko kuma wa faradnaha muka yayyanka shekara bayan shekara muka saukar da ita wa anzalna fiha ayatin bayyinat muka saukar da ayoyi mabayyana a ciki la'allakum tadhakkaruna domin ku mutane wastu kun gane ko la'allakum menene tadhakkaruna dan ku wastu kuma ku gane duk da yake akwai malaman da sun karanta shi da la'allakum tadhakkaruna ko wanda sai karanta shi da la'allakum tadhakkaruna bitakhfif wa bitashdid me abban banci asalin kalma duk guda ne tazakkaruna asluhu ta tazakkaruna ne huzifa ta takhfifan sai an ka share ta'an guda daya dan a sauka la'allakum tadhakkaruna shi ma asalin shi ta tazakkaruni kun gane ko wa udkhilat ta fi dhal sai aka shigar da ta'un a cikin dhal li'anna ta'a wa dhala yashtarikani fi thalathi sifati domin a ilimi na tajwidi da ta da zal suna haduwa a wurare guda uku fil ismat wal istifal wat tarqiq wurin ga uku suna haduwa wanda ya kanta wannan muhalli duka yana ganin irin wannan to shi yasa aka shigar da ta'un cikin zamu ma'ana duka ma'anar dai guda ne la'allakum tadhakkaruna ko kuma la'allakum tadhakkaruna tunda ka karanta shi da shi dan ku wasu ma'ana ku faɗa ku shi qur'ani ana karanta shi akan faɗa ku da wasu abubuwa ga wani abu da zan yi mana ishara zuwa gare shi kun san abinda wasu 'yan baya suke faɗa suna cewa ai shi alkur'ani babu wani madkhali da 'yan baya suke da shi duk wani abin da za a iya cirowa magabata sun riga sun cira da shi yasa wasu malama suka ce a har yanzu akwai mutanen da Allah zai ba su fahimtar wani abu a cikin ƙur'ani wanda magabata ba su samu fahimtar shi ba inda menene sai da ali Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda lokacin da abu haifa ya tambaye shi ya ce hal khassakum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shay'in min kitabillah ko kuma bi shay'in min alwahyi shin ku ahlul bait manzo Allah ya kebe ku da wani ilimi ne wanda wasu ba su da shi an keɓe ku da sanin wasu ayoyi ne waɗanda sauran mutane ba su sani ba sai da ali ya ce la wallazi falaqal habba wa bara'an nasma yace wallahi ina rantsewa da Allah da ya kaga kwaya ya tsaga iri ya fito daga cikin ƙasa yace babu wani abin da anka keɓe mana da shi wanda wasu ba a ba su shi ba yace illa fahman yuqihu Allahu rajulan fi kitabihi sai dai kan fahimta da Allah yake ba wani mutum a cikin littafinsa don ne wasu malamai suka ce a ce fahimta a cikin alkur'ani Allah bai keɓe shi da bayar da shi ga magabata kawai ba haɗin zamani na yanzu wani Allah yana iya tsinka yadda shi wani abu cikin alkur'ani wanda wani malami na da ya gabata a tafsiri shi bai tsinka yi wannan ba ce sa a har yanzu wani in yana tafsiri kake jin yana fito da bayanai sai kai mamakin ina ne yake samu bayanan wanda inda za ka je ka ɗauki littattafan magabata ka karanta ba za ka samu irin wa'in abubuwa ba shi wannan fahimin yuɗi Allah mai sha wata fahimta ce da Allah yake baiwa mutum wanda ya so da haka kenan ba a cewa wani ba zai iya fahimto wani hukunci a cikin alkur'ani ba inda wannan kyauta ce ta Allah Allah madaukin sarki ka arzuta mu da wannan kyautan sai Allah madaukin sarki ce azzaniyatu wazzani mazinaci namishi wazza mazanaciya mace shine azzaniyatu wazzani mazinaciya mace wazzani da mazinaci namiji fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata shadda kowanne ɗaya daga cikinsu in kun kama sun yi zina ku yi masa bulala ɗari ɗari ma'ana waɗanda ba su taɓa aure ba kenan namiji bai taɓa aure ba an kama shi yana zina da mace ba ta taɓa aure ba an kama ta tana zina a yi musu bulala ɗari ɗari wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku wajen tsayar da hukunci na Allah in kuntum tu'minuna billah in kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wal yashhad azabahum qa'ifatun minal mu'minin samu su jama'a daga cikin mu'minai su halarci hukuman da za a yi ma wa'annan da suka yi zina ba a boye za a yi sai an sana ƙarhe kaza da minti kaza wane shi da wance sun yi lalata za a yi musu bulala ku je ku ga yadda za a ba su kashi saboda gobe kakka yadda ka yi ma'aka gane hikimar ku shi yasa malamai suka yi tambaya a nan yasa aka fara gabatar da mace a kan namishi aka ce azzani ya tuwa zani bayan a usulobi na alkur'ani duk inda aka zo za a yi magana ana fara gabatar da namiji ne akan mace Allah ce wasariqu wasariqatu faqahu aydiyahuma ko jaza'an bima kasaba nakala min Allah Allah ce almunafiqun wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf almu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat haka ne ko wal qanitina wal qanitati wal menene was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina والخاشعات والمتصدقين kaga duka sai an gabatar da maza sannan gabatar da mata abin tambaya me yasa anan aka fara gabatar da mace kafin namiji Usman ma sun yi ta maganganu ko suka ce li'anna al-musibata fi sha'niha adab domin musibar zina ta yi muni akan mace fiye da namiji namiji ya zina da mace ta ɗauki ciki ya samu don shi ya gaushi kenan ta kama ɗawainiya tana amai a je likita ba kuɗin likita a je ka kuma duk da an ganta wance me ya faru sai an gani ko ba gaba ne in ta ayo wance da ɗiya aure ta yi awa eh iska ce an gama ta yaye ka zo aurenta sai a ce ka ya zama da ita ɗan shege ya gare ta ba ko ɗan shege gare ta musibin na nan bai da ita tarihinta ya rushe gaba ɗaya to don a yi iltifatin anzarin mata su kiyaye auka ma wannan alfasha sai aka fara da su don nan su ya kamata su kiyaye yanzu namiji za ka ga wani ya yi mamaci ciki ta aihe ɗa na shedi ya yi suna ya yi komai haɗin shi wayo ba a san ma yana da shi ba amma mace na za ta yi da shi inan da haka mata da ku kula don abin da zai cutar da ku Allah ya fi kowa sani wai yanzu ana wayar da kan yara cewa wanda bai irin wannan haraka bai waye ba yaushe ne Allah da ya yi ka ya ce ka bar abu wani da bai san addini ba ma bai san abin da yake bai zo ya ce ma ai shine Allah kwarai aka zo kana ganin ka waye wallahi ku nisanci abin da Allah baya so musibar zina ta fi muni akan mataye shi yasa aka gabatar da su akan mazashi wasu malumma suka ce ƙari ma a kai a shahwatu fi haƙƙin nisa'i aglab sha'awa ta fi rinjayar mata akan maza shi yasa mafi yawanci zina take fitowa daga wajensu yanzu namiji inda zai aro mota mai kyau ya ɗauko shadda mai kyau ya sa takalmi mai kyau da ya zo yi mace magana ba ta iya mai huska sai ta ga ai ta yi asara wanda ta samu ai ta haifi wanda ya sami namiji ko kuma zai zo da riga ya gagga takalmi rigaggu ya gaggu in an san yana da kuɗi sai ai haba haba da shi ba a ciki saurin kama namiji da irin wa'in na karya ba kenan ta hanyar kama ta hanyar kama mutum ta bangaren ƙarya an yi saurin kama mace kan namiji to shi yasa ake yin wannan mata ya su kula su kiyaye sai tambaya na gaba shi ne da Allah ya ce azzani to zani fajlidu kullu wahidin minhuma ya tajalla ko mazinaci namiji da mazinaci mace kowanne ku yi masa bulala ɗari ɗari malamai suka ce me yasa aka ce a zane jiki kawai da muna bayani saboda zina tana gami jiki ne duka gashin jikin ka janaba take kamawa sai da mutum zai zo da mani duka jikin shi yana ɗaya kan ɗauka yana tana ɓata jiki gaba ɗaya sannan kuma Allah subhanahu wataala ya hana a yanke gaba da aka yi zina da shi dan a tsare iri na mutane yan aka ce duk wanda ya zina a yanke masa azzakari da an yanke to shi kenan sai dai hitsari ko shi sai an sauri a ruhin in ba haka ba ya ce ya ga gani sai Allah ya kiyaye wannan ya ce ka a taba wannan na ne muke wala ta khurukum bihi ma ko ra'fatun fi dinillah kat tausayi game da su mataye ya kama ku fi dinillah nan fi dinillah ai fi haddin ladhi amara Allah ai tuqamu alaihim mana ka ku sako sako game da haddin da Allah ya umarni na cewa azartar musu da shi in kuntum tu'minuna billah in ku kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta karshe wala yashhadu azabahuma ta'ifatun min almu'minin a samu wani jama'a na mu'minai su halarci inda za a yi musu haddi saboda su ma su kiyaye Allah maɗaukin sarki ya samu dace ina ganin za mu taƙaita amma gobe in mun zo ba za mu yi tsarin wannan tafsiri ba saboda yau dan yana mukaddima ne mun kai wannan dan kasance in an kai surar nan ba da kai ba an tayi barka ko ba haka bane kenan gobe in mun zo tururu ne karatu za mu yi ta yi ba za mu tsaya dogon bayani ba abinda muka yi daidai Allah ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya bi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk